نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى مثل والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haduwa da 'yan uwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na karawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haduwarmu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan gurin bane dan ni in karantar da ku mun zo ne dan mu yi mudarasa abinda ake nufi mudarasa wato karawa junan mu ilimi Malam Ibrahim na jan baki duk kuna kallo ni kuma ina sharhin abinda ubangiji ta'ala ya sa zan iya wa minha qawluhu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardi inna dhalika fi ma fi samai ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختيار اختياري وغير اختياري wato waɗannan su kuma irin bida'arsa daban suna ake kira aljabariya su aljabariya abinda suke gani idan mutum ya sha giya baya da wani laifi Allah ne ya ga dama ya sha giya haka ba za a yi masa wata uguwa ba kuma dan mutum ya je yana koyan kisan kai me laifin sa ce dan idan ka tabbe sai sai Allah ta alamta alam anna Allah ya lahu ma fi samai wal ardi shin baka san ba cewa ubangiji ta'ala ya san da abin da ke faruwa a sama da kuma kasa inna zalika fi kitabin kuma duk abin da ke faruwa din yana rubuta a cikin lahul mahfuz ne fa me laifin ka dan kai abin da an rubuta a lahul mahfuz da ma zaka yi inna zalika ala Allah yasir to to kaga sunan ishtabaha al jabariya wannan aya ta rikitar da jabariya fa fahimu minhu anna al-abda majburun ala amalihi karkashin wannan aya sai suka fahimci cewa dan adam fa duk abin da ya tilasta shi akai ba zabin sa bane wadda'u annahu laysa lahu iradatun wala qudratun alayhi suka ce dan adam ba da irada ba da kudura akan aikin sa sai abinda Allah ya kaddara masa wa a'radu an al-ayati dallati ala anna lil-abdi iradatan wa qudra duk wata aya da sunan dan adam yana da kudura yana da irada sai suka kawar da kai gabanin ta wa anna fi'l al-abdi naw'ani kuma dukkan wani dalili wani dalili da ya nuna cewa dan adam fa aikinsa iri biyu ne akwai ikhtiyari akwai gairu ikhtiyari duk sai suka kyale su sun dauka dukkan wani abin da dan adam zai bayar da zabi akai to cewa dan adam bayar da zabi kuma wanda ai ya saba shari'a ya saba hankali ina fata an fahimta tunda Allah ya ce inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura wato kuma ya ce wa hadaina hu najdaini kaga dan adam yana da kowa ta ikhtiyar kenan sannan dan adam yana da kowa ta irada Allah ya bashi irada akwai ababen da suke faruwa sun fi karfin shi babu da iya amma akwai ababen da zabin sa ne duk wanda ya bada zabin sa za a yi masa hukuma da shi wanda ya bada zabin sa mutu ba za a yi masa hukuma ba Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim kaga wannan aya ta nuna hunaka kufrun ikhtiyari wa hunaka kufrun mukrahun alaihi sahibuhu فالذي كفر بسبب انه اكره على الكفر فالله تعالى لا يحاسبه على ذلك tun da ce illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta kaga yana ba zaɓinsa bane ba amma walakin man sharaha bil kufri sadran wanda ko da zaɓin sa yadda da kafirci kaga wannan fa alaihim ghadabun min Allah to kaga shari'a ta nuna akwai zabi na dan adam akwai kuma abin da zai faru ba bisa ga zaɓin sa ba don abin da tilasta shi aka yi ba zaɓin sa ba to kaga ba za a yi masa ukuba akai ba amma abin da duk yayi da zaɓin sa to wannan ukuba na nan tana jiran sa sannan a hankalta dan adam ya san akwai zabi akwai tilasta dukkan wanda ya hau bishiya dan ya tsinko danta ya hau har karshe to kaga bisa ga zabin sa ne ba wata takala sannan kuma in ya sauko bisa ga zabin sa ne ya bi amma daga sai idan rake ya kare ya fado wannan zabin sa ne ko kuma kaga akwai zabi akwai abin da ba zabi ba inda za a yi ka cewa dan jabariya to tunda haka ne saki hannunka ka fado haka Allah ya kaddara ba zai yi ba dole zai bi zabin sa ba zai ce ya ce dan adam ai ba ya da wani tasiri ba to kaga ko da an kafa hujja da wannan ayar sai ka ce a'a cewa alam ta alam anna Allah ya lahu ma fi samai wal ardi wannan nuna dan adam duk abin da ya Allah ne ya ga dama sai ka sai ya kafa masa hujja da inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura da kuma su wa hadainahu najdai sannan kuma wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah ya sa muku ji da gani da hankali da komai dan ku lura ku dauki izina to dan me mutum zai kwacewa kansa ji da gani kawai sai duk abin da ya Allah ne ya kaddara kaga ba zai yi ba والراسخون في العلم الراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يت... إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
yace tabbatattu cikin ilimi wanda suke da hankali da tunani sun san yadda za su fassara waɗannan ayoyi masu rikitaswa zuwa ga ma'anar da za ta dace da sauran ayoyi fa yabqa alqur'anu kulluhu muhkaman la ishtibaha fihi gaba ɗayan qur'ani sai zama muhkam dan mutashabihi din da ke cikin sa san dora shi akan sikelin muhkam ya fassara masa shi kaga ya zama muhkam kenan gaba ɗaya na'am
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولو كان كل ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعبد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من من من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك من الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيرا من المحرفين من المنحرفين في الأقاعد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة
wanda ya ce hikima dangane da nau'antuwar alkur'ani zuwa ga muhukam da mutashabih inda a ce qur'ani gaba ɗayansa ya zama muhukam to da hikimar da ke cikin a jarrabe mutane da sai a rasa take domin idan abu ya zanto ga wani abu na fili ga wani abu a boye to sai a jarrabe ka a ga yadda zaka mu'amalance su tasdiqan wa amalan li zuhuri ma'ana dan mutum ya gaskata abin da ya fito wanda bai sani din ba Allah kalli ya gaskata shi cewa wahayin Allah ne kafin ya san ma'anarsa wa amalan li zuhuri ma'ana abinda kuma ma'anarsa ta fito fili yayi aiki da shi wa adamul majali li tahrifihi ta yadda babu yadda mutum ya canja ma'anarsa wa tamassuki bil mutashabihi ibtiga al fitna wa ibtiga tawili wato jarrabar da ke cikin a ga waɗansu sun yi riko da mutashabi dan neman fitinan mutane da duk ba za ta bayyana ba haka kuma da alqur'ani gaba daya zanto mutashabihan lafata kaunuhu bayanan wa hudan linnas da kenan an rasa kasantuwarsa ya zanto bayani ga dukkan mutane wala ma amkana al'amalu bihi da baya yiwa ma a aiki da shi wa bina'ul aqidati salimati alaihi ko a gina aqida ta gari akai amma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya wani bangare na ayoyin su zanto muku kamat yurjau ilaihin inda tashabuh idan an samu rikici sai a koma kansu wa ukharu mutashabihat waɗansu kuma ubangiji ya sa su zanto mutashabihat masu rikitaswa imtihanan lil ibad dan a jarrabu bayi li yatabayyana sadiqul imani mimman fi qalbihi zayg dan a gane wanda yake mai gaskiyar imani daga wanda yake shi kuma akwai halaka a zuciyarsa domin dukkan wanda yake mai gaskiyar imani zai gane cewa wannan daga wajen ubangiji ne ko da bai san ma'anarsa ba zai gaskata don ya tabbatar da abin da ke daga wajen Allah gaskiya ne ba yadda za a yi abin ya zanto akwai sanaqudi a cikin sa ko bata tunda qur'ani la ya'tihi batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid ha kuma walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera wa amma man fi man fi qalbihi zaygun amma duk wanda ke akwai bata a zuciyarsa fa yattakhidhu min al-mutashabihi sabilan ila tahrif al-muhkam sai ya dauki mutashabihi yayi masa fasara mummuna dan ya bata muhkam wa tiba'il hawa kuma dan ya bi son zuciya fi tashkiki fil akhbar wajen sanya mutane shakka game da labarai da alkur'ani ya kunsa wal istikbari an al-ahkam ko girman kai wajen rashin karban hukunce hukunce wali hadha tajidu kaseeran min al-munharifin fil aqaid da yawa zaka ga cikin wanda suka halaka a babin aqida wal amal ko babin ayyuka yahtajuna ala al-hirafihim bi hadhihi al-ayat al-mutashabiha zaka ga suna kafa hujja da ayoyi mutashabihai da yawa daga cikin yan bid'a ba sa daukan aya muhkama su yi aiki da ita sai dai aya mutashabiha wadda ta iya daukan ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ko ɗaya daidai ɗaya kuskure dama su za su fassara ta ne da ma'anan mara kyau dan ta dace da son zuciyarsu to sai mai kuma na gaba موهم التعارض في القرآن التعارض أن يتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداه إحداهما مدلول الأخرى مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي لأن الأخيرة منها ناسخة للأولى قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه abin da ake nufi da at-ta'arud shine wannan ayar ta ci karo da wannan kamar wannan ta kore abu wannan ta tabbatar ko wannan ta gaskata wannan ta kare ta kaga an samu ta'arudin kenan shine ce an ta taqabbala ayatani ayoyi guda biyu su fuskanci juna ga dangadan bi haisu yamna umma dalulu ihdahuma madallul ukhra ta yadda in ka dauki ma'anar wannan to ta warware ma'anar wannan mislu an takuna ihdahuma musbita li shay'in wal ukhra nafiyatan lahu kamar ɗaya ta tabbatar da abu ɗaya ta kore ɗaya ta ce halal ɗaya ta ce haram kaga an samu me ta'aru to malamai sukan bude wannan babu su ce muhimmut ta'aru abin da ke bada fahimtar cin karo da juna wato ba sa a kiran abin da suna cin karo sai dai a fahimtar mai fahimta ne ya zama cin karo da juna amma hakikanin gaskiya ba su ci karo da juna dan ihami shine ka fahimci abu ba yadda yake ba shi yasa yace wala yumkinu an yaka at-ta'arudu baina ayatayn babu yanda za a ayoyi guda biyu su ci karo da juna madluluhuma khabari kuma dukkan su kowace labari ta kunsa ina fata an fahimta li'annahu yalzamu kaunu ihdahuma kadhiban dai idan har ayoyi guda biyu suka ci karo da juna kuma labari duk suka kunsa to wannan nan nuna ɗaya ta zama ƙarya don labari ɗaya daga cikin biyu ne ko a ce ya faru ko a ce bai faru wannan aya ta zo ta ce an yi waɗansu mutane sunan su adawa an yi waɗansu sunan su samudawa an turo annabi salihu haka kuma a gefe a samu wata aya ta ce babu wani adawa babu wani annabi salihu da aka taɓa ya tarihi babu wani annabi hudu babu wani annabi nuhu ba zai yiwu ba ba yanda za a yi ayoyi guda biyu su kunshi labari kuma su ci karo da juna ta yadda ɗaya ta tabbatar ɗaya ta kore ba zai yiwu ba in dai labari ne kaga kenan sai me sai hukunci don qur'ani ya kunshi labari ya shafi hukunci kaga yi sallah yi zakka ya azumi hukunci ne a karka shagiya karka yi zina duk wannan me hukunci ne amma akwai adawa akwai samudawa akwai ashabul kahfi duk wannan menene labari ne to babu yanzu da ayoyi su ci karo da zina alhalin duk kowace labari ta kusa don wannan na nuna da ya zama ƙarya ke wa huwa mustahilun fi akhbarillahi ta'ala wannan ko ba zai yi ba cikin zancen Allah cikin abin da Allah ke bada labari tunda Allah ce wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila wala yumkin an yaqa ta'arudu baina ayatayn madluluhuma hukmi ko babu yanda ayoyi guda biyu da suka kunshi hukunci su ma su ci karo da juna saboda mai li'anna al-akhirata minhuma nasikhatun lil ula in har sun ci karo da juna to ta karshen zuwa ta shafe ta farko kenan ba za su ci gaba da wanzuwa ba kowace ta tabbatar da abinta in dai hukunci ne an ya zama nasikul mansuk kenan tunda Allah ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha wa idza sabata an-nasakh idan ko har ya tabbata wannan shafi ta akai kana hukmul ula ghayr qa'im ta farko ta zama ba hukuncin ta baya nan kenan wala mu'arada lil akhira bata cikaro da ta karshe ba kenan din da shafi hukuncin ta akai ayat da take wallazina yatawaffawna minkum yadhununa azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj cewa za a yi zaman ta kaba tsawon shekara daya sai wata aya ta ce wallazi ne tawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra za a yi zaman takaba wata hudu da kwana goma to kaga duk kowace hukunci ne ta tabbatar to sai mu kalli tarihi wacce ta riga zuwa a tarihi wacce da tace ta idar shekara ta kaba ta shekara ita ta fara zuwa a tarihi wannan wata tace ai wata hudu da kwana goma ita ce ta karshe to kawai ta shafe waccan ba za mu ce sun ci karo wacce dai mu ce wannan ta shafe waccan wannan idan ayoyin da sun kunshi me hukunci amma idan ayoyi labari sun kunsa ba ma yadda za a yi masu su ci karo da juna ina fata an fahimta idan hukunci ne kuma ba za ka ce sun ci karo da juna ba sai dai ka ce ɗaya ta shafe ɗaya na'am
وقد ذكر العلماء yace idan kuma kaga abin da yake kamar yayi kama da cin karo da juna a ganin idan ka fa hawil jam'a bainahuma yi kokarin hada su da juna ta yadda ba su ci karan ba fa illam yatabayyan laka in bai bayyana ba gare ka cewa to wannan fa ban san yadda zan yi hada su ba wajaba alayka tawaqquf to sai ka taka birki wa takil al-amra ila alimi sai ka jingina ilimin zuwa ga wanda ya sani ka zo ka samu aya ta ce يوم إذن يود الذين كفروا وأسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بلا سبوئي وألا كون زنتي بلا سبوئي وألا كون زنتي sai ka zo ka cikalo da wata ayar ta ce sun malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga wannan ta nuna sun boye wancan ta ce ba za su boye ba wannan ta ce sun boye ka rasa yadda zaka yi sai ka ce gaskiya ban sama annasu ba na yadda duk zancen Allah ne wannan zancen Allah ne wannan zancen Allah ne na imani da shi amma ban san ma'anarsa ba da haka sai ka je ka nemi wanda ya tsara ka ilimi sun idan ko kana da wani mataki na ilimi sai ka kalla wannan ta ce ba za a boye zance wannan kuma ta ce sun boye to sai ka dauka to ai kiyama yini ne mai tsawo kila ba za su boyewa a karan fari daga baya kuma suka boye ma'ana daga farko da aka tambaye su duk sun yi bayani aka kyale su aka jima aka sake tambaye su sai ga ana tambayar waɗansu sai suka ga mummune sun je duk abin nan ana tambayar mummune sun yi aiki na gari sun tafi aljanna suka ce kun ga tun da dai sun yi bayanin imani da aiki na gari suka kuma mu je mu karya mu ce ba mu yi shirka ba imani muka yi da aiki na gari dan akai mu shine sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin a ce me kuka faɗa da su idan za ku zo ku ce wallahi rabbina kaga a ce sun faɗi wancan a karan fari suka zo suka faɗi wannan a karo na biyu tun da yinan na da tsawo yinan dan na iya karɓar faruwar haka ko ba haka ba kaga ba cin karo da juna bane ba to haka duk ayoyi da mutum zai samu sun ci karo da juna a ganin ido inda zai zai natsa zai samu ba su ci karo da juna ba illa iyaka in ya gano sai ya bayani in bai gano ba kuma sai ya jingina ilimi zuwa ga wanda ya fi shi na'am وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفء إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى yace malamai sun yi bayani sun kuma kawo misalai da yawa dangane da abin da zaka gani cikin alkur'ani wanda a zahiri kamar akwai cin karo tsakanin ayoyi kuma sun yi bayanin yadda zaka hada ayoyin yace wa min ajma'i ma ra'aytu yana daga cikin mafi haduwar littafi akan wannan babin shine littafin Sheikh Muhammad Aminu Shankidi mai suna Daf'u Ihamil Istirab an ayil kitab na Sheikh Muhammad Aminu Shankidi littafi ne mai matukar kyau kan wannan ya dauko Qur'ani ne tun daga bakara hannas tun daga farko har ƙarshe idan ya dauki aya nan gurin sai ya dauki wanda ake ganin ta ci karo da ita sai ya kawo ta sai ya bayanin ga yadda bayanin yake ba su ci karo ba da ya gama daga bakara ya shiga Ali Imran ya shiga Nisa'i har ya zo min aljinnati wannan tsarin da ya bike littafin shi na da matukar kyau sosai da sosai daf'u ihamil istirab an ayil kitab eh yana da ana sayar da shi a hada da adwar bayan kuma ana sayar da shi shi kadai tunda shi kadai din an same shi ai zai fi saukin farashi amma na malam ko da mutum da sakare da sanar ba eh ko da bai same shi ba a jizon karshe na adwar bayan zai same shi jizon karshe na adwar bayan na Sheikh Muhammad Al-Amin Shekiri littafin yana da kyau gaskiya sosai da sosai
فمن نعم.
أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد Allah ya ce hudar lil muttaqin wato Qur'ani ya zama shirya ga masu takawa kadai kenan banda su ba ba zai zama shirya ga wani ba kenan amma a nurin sai ce kuma hudar lin nas wa bainatin min hudan wanda lafazin nas ya shafi masu takawa ya shafi marasa takawa to kaga abin da wancan aya ta tabbatar ya shafi da wannan ta tabbatar sai malai ce a'a yadda zaka hada kan ayoyi shine abin da ake nufi da shirya a ayar farko ita ce hudar lil muttaqin to wannan hidaya ce ke bantacciya wadda ta shafi masu takawa amma abin da ake nufi da shirya a aya ta biyu hudan linnasi to wannan ana nufin hidaya amma wato hunaka hidaya khassa hunaka hidaya amma ita hidaya amma ma'anarta shine bayani alqur'ani bayani ne game da kowa da kowa to kuma dukan wanda ya ji bayani ne yake yadda akwai wanda zai ji ya yadda akwai wanda zai je kiyata amma dai qur'ani ya zama bayani ga kowa ga kowa shine hudal linnas amma hidaya khassa ma'anarta shine gamdakatar to kaga kowa ne Allah ke wa gamdakatar ba kowa ba sai masu takawa to idan an kawo shari'a ana nufin gamdakatar to sai zanto hudallil mutakina banda masu takawa ba wanda suke samun gaman katar wajen imani amma idan an kawo lafazin shari'a ana nufin me bayani to wannan qur'ani shari'a ne ga kowa da kowa ma'ana bayani ne ga kowa da kowa an fahimta ko sai ta me ونذير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله في وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين yace makamancin wannan shine wannan ayoyin Allah ce da manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah ya dima yasha Allah ne kawai ke shirye da wanda yake so amma kuma sai ya faɗa masa a ƙarshen suratul shura wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai din kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to kaga ai a can an ce ba zai shiryar ba nan an ce kuma yana shiryarwa a zahiri kuma sun ci karo sai ma da yace fal ula hidayatu tawfiq can da aka ce la tahdi abinda ake nufi shiriya ta gam da katar manzo Allah ba ya daukan imani sa a cikin zuciyar wanda ya so ba zai yi ba dan ba aikin sa bane amma abin da ake nufi wa innaka latahdi to wannan hidayatu tabyin bayani ake nufi manzo Allah kan aina yin bayani ga kowa da kowa abin da yake iya yin shi da bayani amma sun yi shirya a cikin zukata kuma wannan Allah madaukakin sarki ne kadai ke yasa Allah ta laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha to haka anan gurin wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ma'ana kana yin bayanin shirya ga wanda suke a'a kana yin bayani zuwa ga tafarki madalici ma'ana bayanin shirya kenan amma ba shirya da mutane dan har su gane gaskiya ba shi yasa Allah ce wa amma samudu fahadainahum amma fastahabbu al'ama ala al-huda me yake nufi da fahadainahum mun yi musu gamdakatar ko mun bayyana musu mun bayyana musu da aka bayyana musu sun ji fastahabbu al'ama ala al-huda kaga al-hidayah anan bi ma'ana al-bayan na'am ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله وما من إله إلا الله وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية أما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره فدن الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو لو ما من إله إلا الله kaga wannan ayoyin guda biyu suna nuna ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ba wani ilahu sai Allah ma min ilahin illa Allah annahu la ilaha illa hu amma ayoyi biyun karshe sai suka nuna akwai waɗansu aliha din tunda yace wala tadau ma Allah ilahan akhar karka kira wani ilahu din daban fitare da Allah cewa karka kira shi ya nuna akwai shi kenan gashi amma an hana kira shi amma a can gurin kuma ya nuna gaba ɗaya babu shi a zahiri kamar akwai cin karo da juna haka cewa fa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi wato kaga nan an tabbatar da aliha ne ma da yawa allolin da suke kira ba Allah ba ba su wadatar da su komai ba ma'ana akwai su wadatar da su ne ba su yi ba to aya ta tabbatar da akwai su din kenan amma can ayoyin biyan farko sun nuna babu to shine malai yake cewa yadda zaka hada ayoyin shine a ayoyin biyan farko nafiyul uluhiyyati amma fi wallah وفي الأخرين إثبات الألوهية لله ذلك والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة والجمع, بالله.
والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير sai ka ce ai ayoyin ba su ci karo da juna ba dan uluhiyya iri biyu ce akwai uluhiyya uluhiyyatul haqqa uluhiyya ta gaske sannan akwai uluhiyya kuma ta bogi al-ilahiyyatul batila kenan ilahiyya ta gaske ita ce Allah ya kore yace babu ita sai gare shi ma min ilahin illa Allah amma ilahiyyar da ya tabbatar anan kuma ganin anhum alihatuhum wala tad'u ma Allah ilahan akhar wannan ilahiyya ce batila wannan akwai ta ina fata an fahimta kaga ilahiyyar da ayar farko ta kore ba ita ce wadda aya ta biyu ta tabbatar ba inda da abu ɗaya ne waccan ta kore waccan ta tabbatar ya zama cin karo da juna amma wannan ya kore abin da wannan ya tabbatar a wannan ya kore wani abu wancan ya zo ya tabbatar da wani abu daban kishiyar wanda wancan ya kore kaga ba cin karo da juna shi ne ce dan saboda Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir ma'ana dai ba cin karo da juna tsakanin ayoyin wani misalin ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية Mm.
أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ففي الآية الأولى نفي أن ال- أن أن يأمر أن يأمر الله تعالى بالفحشاء وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن رام زيادة أمثلة فلير- فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا
yace idan ka dauki faɗin Allah ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha wannan aya tana bada labarin cewa Allah baya umarni da alfasha amma idan ka dauki ayar da ke cikin suratul Isra wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafi dan mun so mu halakar da ta alqarya amarna mutrafiha fa fasaku fiha sai mu umarci mani imta cikin garin sai su yi fasikanci a garin to kaga wannan kila a zahirin ta wani ya dauka cewa Allah ya umarni da ayi fasikancin kenan a can gurin kuma ya ce la ya'muru bil fahsha to a zahiri kamar sun ci karo da juna kenan sai malai ce ba haka bane ba yadda zaka yi ka hada ayoyin shine ka dauka cewa inna allaha la ya'muru bil fahsha abinda take nufi al'amru shar'i Allah baya umarni a shari'ance da yin alfasha ba wata aya cikin alkur'ani ko wani hadisi da ya zo ya kira mutane ku zo ku yi alfasha to kaga da abin da ke cikin alkur'ani shine magana na shari'a ko abin da ke cikin hadisi ta fuskar shari'a Allah baya umarni da alfasha wannan haka ne la ya'muru bil fahsha amma can da yace amarna mutrafiha wannan ba amrul shar'i bane ba al'amrul kauni ne alqadari ta fuskar kaddara ta fuskar kaddarawa ne Allah ya kaddara ta fuskar kaddara amma ta fuskar shari'a bai yi umarni da alfasha ba ina fata an fahimta to wannan yana da dan rikita su wakila mallan ya kawo shi saboda alakarsa da babin aqida kuma yana daga cikin abin da wato Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen yake da ban sha'awa da karantarwarsa shi da Sheikh bin Baz Nasiruddin Albani wato da gani sun tasirantu da makarantar Ibn Taymiyyah wato Ibn Taymiyyah ko alwala zai karantar da mutum ko ya bayanin alwala sai ya kawo aqida ciki inda za a je a kawo dai tauhidi sai ya shiga ciki babu yadda za a yi kyale ka haka kawai ka yi alwala a fikihance ba maganan aqida koya sai ya ce summa akhlisuha summa akhlis an-niyyata fima bainaka wa bain Allah hatta yakuna wudu'uka maqbulan inda Allah Dole- dole sai ya shigo da aqida to ina jin kila akwai hanyar hada ayoyin da ta fi wannan fitowa fili kila da ita ya faɗa da tafi sauki amma sai so ya faɗi wannan dan dangantaka ta da babin aqida wato a babin aqida akwai abin da ake kira alqadarul kauni akwai alqadaru ash-shar'i kaddara abu ta fuskar shari'a da kuma kaddara shi ta fuskar halitta kaddara abu ta fuskar halitta shine duk abin da yake faruwa a cikin duniyar nan na da'a da rashin da'a na shirka ko tauhidi na bid'a ko sunna Allah ne ya kaddara shi dan babu wani abin da zai faru karkashin mulkin sa wanda ba shi ya kaddara ba shi ya kaddara shi ta fuskar me halitta amma shin a shari'a ya yarda da shirka ya yarda da bid'a ya yarda da sako a'a baya umarni da shirka bai yarda da shirka ba baya umarni da kafirci bai yarda da kafirci ba wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai bayar da lasisi ga bayi su kafirci bai yarda da fasikanci bai yarda da bid'a ba inna Allah la ya'muru bil fahsha to kaga ashe fuskar kaddara daban da fuskar bai shari'a fuskar kaddara halitta take nufi amma fuskar shari'a umarni da hani take nufi to a nan gurin kenan sai wani ya ce da kai kenan da wanda ya sha giya da wanda ya yi dukkan wani aiki na barna Allah ne ya kaddara yi ko ba Allah ne ya kaddara yi ba za ka ce kwarai ta fuskar halitta Allah ne ya kaddara amma fa ya haramta masa a shari'ance a shari'ance ya haramta shan giya a shari'ance ya hana zina la ta karbu zina kaddarawa eh shi ya kaddara duk abin da ke faruwa a gidan duniya amma mu yan adam ba a yadda mu kafa hujja da kaddarawar halitta ba sai dai mu kafa hujja da kaddarawar mai shari'a yayin da zamu yi abu ba za mu kafa hujja da kaddarawa ta fuskar halitta ba sai dai mu kafa hujja da kaddarawa ta fuskar shari'a domin kaddarawa ta fuskar shari'a ba abin da yake gaibu komai a sarari yake Allah ya fito mana a cikin alkurani wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli shay amma kaddarawa ta fuskar halitta fa gaibu ne ko boye ne gaibu ne baka san me Allah ya kaddara din ba to da haka zaka kafa hujja dai da abin da yake boye baka san shi ba ko da abin da ka san shi a sarari aka saukar da wahayi aka turo da annabi ya maka bayanin sa da wanda ka sani a sarari to da haka ga idan mun san wannan wannan ba zai rikitar da mu ba ashe ko da mutane sun yi fasikanci shin a shari'ance Allah ya umarni da fasikanci bai yi ba amma wane ne ya halicce su ya ba su kudura ya ba su irada ya ba su energy da kuzari da kaiwa da komowa da dukiyar da har suka yi wannan fasikancin ta fuskar halitta waye wannan Allah to kenan in mun ɗauki wannan ma'anar sai zanto inna Allah la ya'muru bil fahsha ta fuskar me shari'a amarna mutura fiha fa fasaqu fiha ta fuskar me halitta kaga abinda wannan aya ta tabbatar ba shine wannan ta kore ba abinda wannan ta kore ba shine wannan ta tabbatar ba ba cin karo da juna wacce tana magana akan alqadaru shar'i ko al'amru shar'i wannan tana magana akan alqadaru kauni ko al'amru kauni wanda bainahuma khilafun ba abu ɗaya bane ballanta na ayoyin su ci karo da juna mu kuma dama abin da muke so a nan yanzu kan ayoyin su ci karo da juna to ba su ci karo da juna ba alhamdulillah idan mun dauki wannan ma'anar kenan amma kamar yadda na faɗa akwai malaman da suke bayanin da ba wannan ba sai su ce lafazin inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ba ya umarni da alfasha wannan haka ne lafazin amarna mutra fiha fa fasaqu fiha abinda aya take nufi amarnahum bi ta'a fa fasaqu fiha umarnin da Allah ya musu ba umarnin fasikanci bane ba amarna mun umarce su da yin me da'a tunda dama ya faɗa maka la yamuru bil fahsha ba sai ya faɗa da me yayi umarnin ba kuma in kana son ka gane da me yayi umarnin sai ka koma inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal ai ka san cewa wala ya'murukum an tattakhidhu al mala'ikata wan nabiyina arbaba duk ka san wannan da haka da yace amarna sai ka san me yayi umarnin ba sai ya faɗi me yayi umarni ba to da ya umarni sai aka bi fa fasaku sai mutane suka yi fasikanci kaga ba shi yace ku yi fasikanci ba shi yayi umarni su kuma saukan gare suka yi kaga a wannan ma'anar ma ayoyin ba su karo da juna ba ina ba dan fahimta ma'ana dai kowace hanya hanya ce mai kyau ta hada ayoyin sai dai wannan ta fi ta ma gajeruwa ta kaitacciya wacce kuma tana buƙatar dogon bayani har kafin kaiwa mutum ya halarto ta amma in dai mun gane cewa kaddarawa ta fuskar shari'a kaddarawa ta fuskar halitta kowanne Allah na yi kuma kaddarawa ta fuskar halitta ba ita mutum zai kafa hujja ba sai dai kafa hujja da kaddarawa ta fuskar shari'a dan kar ka ba wani lasisin cewa ya je ya sabo ya Allah ne ya kaddara sai bai kaddara maka ba a shari'anci in ya kaddara ba ta fuskar halitta daban da kaddarawa a me a shari'ance don ya baka zabi kai dan adam ya baka hankali hadaina hu sabila in ma shakiran wa in ma kafura da haka sai ce dukkan wanda yake son karin bayani sai ya koma cikin wancan littafi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti Adwal wato idafa abin dafu ihamil ittirab na ayil kitab القسم القسم بفتح القاف والسين اليمين وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواته أو إحدى أخواتها وأدواته ثلاثة الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر جميل لفظ القاسم بفتح القاف والسين كي نمبر وتكلمة القسم سيما أنا تتنجح ko alkasmu da iskanin sin sai ita ma ma'ana ta canja abin da ke nufi da alkasam wa huwa ta'kidu shay'i bi dhikri mu'azzam karfafa wani abu ta hanyar ambatan abin girmamawa bil wawi akan zo da wawun aw ihda akhawatiha ko ɗaya cikin danginta ɗaya daga cikin dangin wawun din ba wa adawatuhu salasa karikitan da ake amfani da su wajen rantsuwa a larabci kashi uku ne na farko alwawu hiya al-adatul ula kenan Allah ce fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun kaga wawu anan wawul qasam ce wa yuhzafu ma'aha al'amil wujuban wa la yaliha illa ismun zahir wannan ka'ida ce ta larabci tsantsa kamar nahawu ne kawai ka'idar wawun idan za a kawo ta ayi amfani da ta wajen rantsuwa to dole a shafe fi'ilin da ya kunshi rantsuwar an gane ko shine wa yuhzafu ma'aha al'amil wujuban wajibi ne a shafe fi'ilin da ya kunshi mai rantsuwar sannan wala yaliha illa ismun zahir ba abin da ke bin wawun din dole sai suna na zahiri ba za ka kawo zamiri ya biyo bayan ta ba kaga lafazin rabbi menene wannan ismun zahir ne haka idan ka dauki wattini wazzaitun da atin da azzaitun duk menene suna ne zahiri kaga ga wa kaga duk a cikin waɗannan ba kawo al'amil din ba amma yadda zancen yake ai wato akwai lafazin uku timu a ciki amma sai ka shafe shi sai kawai ka kawo wawun din dan ta wakilce shi ina fata an fahimta
والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ويجوز مع فيها اسم ظاهر كما مثلنا أو يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين daga nan sai abu na biyu daga cikin wanda ake amfani da su wajen rantsuwa shine ba Allah ce la kusumu bi yawmil qiyama wa yajuzu ma ha zikrul amin amma ita ba'un ya halatta ka kawo fi'ilin rantsuwa din an gane ko gashi nan uqsimu bi yawmil qiyama kaga ka kawo me uqsimu amma a can wajen fa wa rabbis sama'i wal ardi baka kawo uqsimu ba amma ita zance yake fa wa rabbis sama'i wal ardi uqsimu والتين والزيتون أقسم والضحى أقسم ina fata an fahimta amma duk lafazin uku saboda nan kai me ka shafe shi sai kawai wato ainihin abin nan ka kyale harful qasam din shine wawun sannan kuma ka kawo mata suna na zahiri to amma ita ba ya halatta ka ambaci me wato rantsuwa din wa yajuzu ma'aha zikrul amili kama fil misal ka garka ce la uqsimu bi yawmil qiyamah wa yajuzu hasfuhu kama shi kawalihi an ta'ala an iblis kuma ya halatta a shafe fi'ilin rantsuwa din kamar yadda Allah ya faɗa fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in an gane ku ai uqsimu bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in amma an shafe me uqsimu din wa yajuzu an yaliya hasmun zahirun kama masalla ita ba'un ya halatta kabita da suna na zahiri kamar yadda aka kawo misali anan bi yawmil qiyamah kaga yawm ai ismun zahir ne bi izzatika izza ma ai ismun zahir ne وأن يليها ضمير كما يهلك كاو ضمير يبيت أمدد اسم الظاهر كما في قولك كما يد ذاك فداء على ربك كشيء الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين Allah shine ubangijina wa bihi ahlif da shi nake rantsuwa kaga wawun din ai wawul kasam ce a bawun din kai bihi bawul kasam ce kuma amma sai ka kawo su bamiri bi ba ba suna na zahiri ba la yansuran dal mu'mini sai kuma adat ta gaba والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله
daga nan gurin sai ta'un ɗaya daga cikin adawasul qasam kenan kamar yadda yake cikin fadin Allah ta'ala tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun wa yuhdafu ma al-amil wujuban ita ma ta'un wajibi ne a shafe amin kamar yadda awawun ma wajibi ne a shafe amin wala yaliha illa ismullahi ita ta'un kuma ba abin da ke bin bayan ta fa sai sunan Allah kadai ba a kawo sunan wani wanda ba Allah ba aw rabbi ko kuma kalma ta rabbi kamar ka ce tarabbil ka'abati la ahujjanna insha Allah wato kana nufin ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba a wannan shekarar zan yi aikin hajji in Allah ya so kaga shine tarabbil ka'abati an gane ku sai ce mai wa kad yuhzafu wal aslu wal aslu dhikru al muqsam bihi wa huwa kathirun kama fi al mutil al sabiqa
asali a cikin wannan ka'ida ta rantsuwa shine abin da aka rantsa da shi za a ambace shi bayan da za a ki ambatan abin da aka rantsa da shi kama fil mutil al sabiqa kamar yadda dukkan misalan da suka gabata an ambace al muqsam bihi a can wurin yawmul qiyama la uqsamu bi yawmul qiyama kaga yawmul qiyama shine al muqsam bihi a can fa wa rabbi sama'i rabbi sama'i wal ardi shine muqasamu bihi kenan izzatika izza ana ita ce al muqasamu biha kenan an gane ko tallahi lafzu jalal shine al muqasamu bihi to ashe kenan ana ambatan shi shine kuma asali ma a cikin larabci a ambace shi din ba wai a shafe shi ba wa qad yuhdhaf wa qad yuhdhafu wahdahu wahdahu wa qad yuhdhafu wahdahu مثل قولك مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والأصل yace ana iya ana iya shafe shi wani lokacin shi kadai wato almuqasamu bihi din a shafe shi shi kadai kamar nan kace ahlifu alayka latashtahidanna ina maka rantsuwa sai kai kokari baka ce masa ina maka rantsuwa da Allah ba ko ina maka rantsuwa da ubangijinka ba kaga baka faɗa ba a madadin ka ce ahlifu laka bi rabbil ka'bati ko ahlifu laka bi rabbis sama'i wal ardi latajtahidanna kaga sai ka shafe me al muqasam bihi ka ka kawo fi'il kasam din yace wa qad yuhzafu ma al amili wa huwa kasirun wani lokacin za a iya shafe al muqasam bihi kuma a shafe ma shi kanshi lafazin rantsuwar wa huwa kasirun yana da yawa cikin alqur'ani kamar sun mala tus'alunna yawma idhin anin na'im an gane ko ma'anarsa summa ahlifu billahi la tus'alunna yawma idhin anin na'im kaga da ahlifu din da billahi din kaga fi'il kasam din da ita kanta rantsuwar duk kai me ka shafe su sai ka kyale lamun wanda take nuna eh akwai rantsuwa a wajen la tus'alunna yawma idhin anin na'im gashi anan gurin gashi a larabci da kuma a musulunci da bai halatta ba cikin musulunci Allah zai kawo cikin alkur'ani to yanzu yanzu kawo mun a larabci sai ka tafi a malam cewa ne a larabci ga musulunci ko a larabci ko a musulunci idan ka shafe abin da zaka rantsa da shi sai yanzu idan gurin yanzu tarkibin baya ahlifu alayka la tajahidanna a ka'ida ta ta musulmi lokacin da kai wannan na tabbatar kai musulmi ne kuma ahlus sunna kana sanar da hadisin man kana halifun fa lihalil billah aw liyasmut akan wannan zama a sai ka zo ka rantsa da Allah ne da baka ambaci sunan shi ba ya yi kawai ka'idar ke al'asul baka wa makana ala makana alai ai shi ne ka'idar
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن وقد يوزف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن وقد يعرف وجوبا إذا تقدمه إذا تقدمه أو استنفه ما يغني عنه قال ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم yace asalin shine zikirin da muka sami alaihi abinda ake kira al muka sami alaihi wato abinda aka yi rantsuwar dan shi an gane ko asali abinda aka saba shine ba ambatansa wa huwa kathirun wannan kan yana da yawa wato a ambace shi kai al'asalin shine zikirin kusa a ambace shi shine abin da aka fi sani a larabci da Allah sai qul bala wa rabbi la tuba sunna kaga wa rabbi anan gurin akwai al-qasam ko da ke an shafe shi fi'ilin qasam din wawun tunda da ma an zo da wawun ko shafe shi ya zama me wajibi an fahimta ko sannan kuma rabbi sannan bawun din ta shiga cikin me cikin suna na zahiri ko zamiri ta shiga cikin rabbi ta shiga cikin suna na zahiri dan rabbu suna ne da zahiri jamil jiddan to kaga a nan gurin kaga akwai alkasam wanda an shafe amil alkasam ko amma wawun ta dullu alaihi sannan akwai almuqsamu bihi me almuqsamu bihi a nan gurin rab sannan akwai almuqsamu alaihi abinda dan shi aka yi rantsuwar shine me alba'su latub'asunna lalle sai an tace ku a nan abin da nake son fahimta akwai alkasamu akwai almuqasamu bihi akwai almuqasamu alaihi alkasamu shine rantsuwar kansa sawan an ambaci filin ko ba a ambace shi ba almuqasamu bihi me abinda aka yi rantsuwar da shi karan kansa me aka rantsa da shi sannan almuqasamu alaihi wato abinda aka yi rantsuwar dan tabbatar da shi ko dan kore shi kar ku manta shine a wani lokaci ake cewa me jawabul kasami almuqsamu alaihi shi ake kira me jawabul qasam to wani lokaci za a ambace shi wani lokaci ba a ambatarsa to shine ce wal aslu zikrul muqsami alaihi asali shine a ambace shi wa huwa kathirun yana da yawa ku gashi nan wa rabbi la tubasun wa qad yuhzafu jawazan wani lokacin akan yin shafe jawabul qasam kenan misal qawlihi qaf wal qur'anul majid kaga anan wal qur'anul majid rantsuwa ce kuma al muqsamu bihi shine me al qur'an al majid sannan al muqsamu alaihi kaga an shafe shi wato jawabul qasam shine me la yuhlakunna lalle sai an halakar da su ka kamar yadda Allah ce menene wannan zai ake zarqa wannan shi ta nishta wa sabihati saba fa sabiqati sabqa fil mudabbirati amra duk wannan menene qasam ne amma ina jawabul qasami ko al muqsamu alayhi duk an shafe shi ba an bace shi ba kawai sai aka shiga yau matarjifu rajifa tutbahu rajifa ila akhiri amma da Allah ce wazariyati zarwa fal hamilati waqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra duk wannan menene rantsuwa ce to menene jawabul qasami ko al muqsami alayhi sai ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi' wa samaa'i zata sabq zuwa karshe kaga sai aka kawo al muqsami alayhi ko kuma kace masa jawabul qasami ma'ana dai ana iya ambatan shi ana iya me share shi to amma ayyuhum al asl ذكره هو الاصل او حذفه ذكره هو الأصل وهو الأكثر وجودا وهو الذي ينبغي أن يتحقق وأن يكون لكن إذا حذف فلا مانع ina ba ta an fahimta
وللقسم فائدتان إحداهما yace wa بيان qad yuhzafu wujuban idza taqaddamahu wani lokacin akan shafe al-muqassam alaihi ala tilas idza taqaddamahu aw iktanafahu ma yughni anhu idan wani abin da zai iya wadatarwa ba sai an ambace shi ba ya gabace shi ibn hisham ya faɗa cikin mughni labib wannan littafin yana da matukar kyau littafin mughni labib yana da kyau yana da kyau ba na wasa ba wa masila lahu bi nahw an masa an buga masa misali da kamar kace zaidun qa'imun wallahi zaidun qa'imun wallahi ko kuma wa zaidun wallahi qa'imun an gane ko um, littafin mugunin labib inda zai amfani ɗalibin ilimi kaga da littafi da na- na- zaka iya cewa na nahawu ko na larabci wato wajen ma'an huruf kamar kalla ma'anonin ta nawa a cikin larabci da kuma cikin qur'ani kamar ala la'natullahi ala zalimin lafazin ala ma'anonin sa nawa kamar in kamar kai kamar lamu ta'lil dukkan waɗannan ma'anar huruf kamar suna Allah kamar su a same ma'anonin su a larabci da alqur'ani sai ya kawo maka yana daga cikin ma'anar ta kaza sai ya ce ka kaulihi ta'ala kaza yana daga cikin ma'anar ta kaza ka kauli sha'ir fi baiti kaza wa kaza qala kaza wannan littafin yana da kyau matuka musamman tahqiqin da Muhyiddin Abdulhamid ya yi masa na'am wal qasam وللقسم- وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له rantsuwa na da fa'ida guda biyu fa'ida ta farko bayyana girman wanda aka rantsa da shi duk wanda ga an rantsa da shi an ambace shi wajen rantsuwa to yana da girma kenan shi yasa Allah bai halatta mana mu rantsa da kowa ba sai da shi tunda duk wani mai girma kasar Allah yake amma kuma shi ubangiji yana da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama to duk abin da Allah ya rantsa da shi to yana nuna mana muhimmancin wannan abin kenan an fahimta ku da Allah ya rantsa da sama dan ya nuna mana muhimmancin sa ya rantsa da kasa haka ya rantsa da rayuwar manzo Allah dan ya nuna mana kuma muhimmancin rayuwarsa din a wurin al'ummar musulmi والثانية أبو نبي بيان أهمية المقسم عليه lalle abin da aka yi rantsuwar dan shi shi ma ba kankane bane ba tunda har aka rantsa kafin a faɗa abu to ya nuna abin yana da mai muhimmanci wa iradu tanfidihi da kokarin karfafa shi walidha la yahsunu alqasamu illa fil ahwal taliya yamma haka ne malai ce tunda haka ne bai kamata a rantsa ba sai dan saboda halayen nan da ke tafi al'ula na farko an yakuna almuqsamu alaihi za ahammiya ya zanto abin da zaka rantsa idan tabbatar da shi yana da muhimmanci ko da shi wanda kake faɗa maganar bai yi inkari ba bai yi musu ba amma kai ka abin kana son ka nuna masa muhimmancin abin an gane ko kamar yadda manzo Allah ce wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kaga ai nuna muhimmancin risalarsa ne yasa ya rantsi amma sahabbai da yake magana da su ciki akwai mai musu ko mai akwai taraddudi ko mai taraddudi cikin su amma dan nuna muhimmancin abin to wannan na daga cikin abin da yake sa a yi rantsuwa nuna abin da zaka rantsa akai din fa yana da muhimmanci na biyu an yakuna al-mukhatab mutaraddidan fi sha'nihi wanda kake yawa magana idan kaga kamar yana shakkar abin da zaka faɗa to sai kai rantsuwa dan ka kore masa me shakka a salisa na uku an yakuna al-mukhatab munkiran ko wanda kake faɗa magana kana ganin ma kafin ka faɗa ma ya fara dariya kawai yana maka inkari to sai kai rantsuwa dan tabbatar masa da cewa ba fa ƙarya kake ba ko wargi to wannan dalilin da ke sa a yi rantsuwa kenan in ba dan wannan ba bai kamata mutum kawai ya rantsi ha kawai ba wani dalili ba
القصص مم.
القصص والقص لغة تتبع الأثر وفي الاصطلاح الأخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا lafazin alqasas da alqassu a larabci yana nufin tatabbu al'asari bin sawon mutum kamar da Allah ya ce fartadda ala asarihima qasasa wato sai suka koma suna bin sawon su inda suka baro tunda sun yi tafiya ashe inda ya kamata su tsaya sun wuce wajen ba su sani ba annabi Musa kenan da abokin tafiyarsa wa qasasul qur'an ko kuma wa qisasul qur'ani asdaqul qisasi liqawlihi wa man asdaqu min Allah hadisa ko ko ba karanta nan ba wato abinda ake abinda ake nufi da al-qasas a cikin islahi shine al-akhbaru an qadiyatin zati marahil yatba'u ba'daha ba'da bayar da labarin wani abu wanda yake da zango zango kuma suna bin juna ashe kenan idan ka ce zaidu yayi sallah wannan kisa ce ba kisa ba ce ba amma zaidu zai zo karatu yau sai da ya biyo ta kofar nasarawa ya sake biyo titi ya bi ta kaza ya bi ta kaza har sai da zarawan about na winti sai ya ga akwai mai a gidan mai sai ya dan shiga saura mota ɗaya a zo kashi sai mai ya kare ko kuma inji ya mutu aka ce sai an tada janareta daga nan sai ya taho sai kuma ya shigo nan kamar karfe tara saura minti biyar wannan sunan shi mai kissa saboda tana da mai marahil duk labarin da yake da marahil shine ake gina kissa amma labarin da kawai kai tsaye wani ya ci abinci wani ya sha ruwa wannan baya da wani marahil amma duk abin da aka bi shi yana da zango zango to shine kissa kenan ka kamar kissar annabi yusuf ai tana da marahil ga tashin sa girman sa tafiya da shi kiyo a baro shi a can jefa shi rijiya har izo zama sarki ai kaga marahil ne to da wannan kissa ce kenan
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها للواقع وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى ممتاز وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في استلاح القلوب في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق وهي ثلاثة أقسام wato kissoshin alkur'ani su suka fi kowane kissoshi zama gaskiya tunda Allah ne ya faɗe su kuma duk abin da Allah faɗa daidai yake da abin da ya faru li tamamin mutabaqati hadal waqi sannan kuma su ne mafi kyawun kissoshi tunda Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadal qur'an wato muna baka labari muna kissanta maka mafi kyawun kissantawa wato akwai bambanci fa tsakanin alqasas da alqisas alqisas jam'i ne na me qissa qissa din shine abin da muka fassara a can baya al-akhbaru an qadiyatin zati marahil zuwa karshe amma alqasas wato ba da kissar kansa ba da kissar shine me qasas shi shi kan ita kanta kissar ita ce qissa da haka jam'in ta sai zama me alqisas an gane ko amma kasas shine ba da labarin kansa laqad kana fi qasasihim lalle a cikin ba da labarin su din akwai ibratul liulul albab wato fadakarwa amma waɗansu malaman lugar suna sa wannan a wurin wancan su sa wancan a wurin wancan mun dai fahimta ko وذلك لقوة تأثيرها وأنفع القصص كو أنفع القصص إذا منشي لا برتاوة أنفع القصص بعض الأبار إذا باكي مكا أنفاني سمدنا القرآن لقوة تأثيرها saboda karfin tasirinsa fi islahil qulub wajen gyara zukata wal amal wal akhlaq an fahimta ku
وهي ثلاثة أقسام قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك
سنكشن أكد وقسم وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك وللقصص في القرآن wato في kissa كمال.
kashi uku ce cikin alkur'ani ko dai kissa da ta shafi annabawa da manzanni da kuma abin da ya gudana tsakanin su da mutanen su ko kuma kissa da ta shafi waɗansu ɗaiɗaikun mutane ko wani adadi na jama'a fawaid wato kungiyoyi na jama'a ɗaiɗaikun mutane ka ce na na maryamu luqman da kuma allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha da zulkarnain da qarun amma waɗansu taro na jama'a kamar ashabul kahfi kaga ba mutum ɗaya bane haka ashabul fil haka ashabul ukhdud to wannan shi ne kashi na biyu wato mutanen da ɗaiɗaikun mutane ko waɗansu jama'a amma wanda su ba annabawa ba ba su kai annabawa ba sai kashi na uku kisas ko kisman an hawadisa wa qawam waɗansu ababai da za su faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kissa na yakin badar kamar gazwatul ahzab kamar banu quraiza da banu nadir dukkan waɗannan qur'ani ya ka kawo su an fahimta ku sai kuma me wal qisasi وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها بيان حكمة, حكمة الله تعالى فيما تضمنه هذه فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير wato wannan dukkan su wato amfani ne ko hikimomi da ke cikin kissa daga cikin amfani ko hikima da ke cikin kissa bayyana hikimar Allah dangane da abin da kissar ta kunsa da ya kawo kissar waɗansu mutane sai ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar hakika su mutanen makka ya zo musu na labarai irin abin da akwai tsawa a ciki inda suna da hankali tunda an ba su labaran da ya kamata su hana su shirka don sun gama komar masu shirka a cikin labaran da aka ba su hikimatun baliga hikima mai gamsarwa amma fa ma tubunin nuzur yau wani amfani mai gargadi yayi musu ba wani amfani da mai gargadi yayi musu tunda ba su yi imani ba na biyu bayyana adalcin Allah ta hanyar da yake hukuma ga wanda suke kare ta manzanninsa ba wai zalunta sai ba don haka Allah ya ce ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum وما أغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب to kaga waɗannan bayan an kawo kissar annabi Nuhu da ta annabi Hudu da ta annabi Salihu da ta annabi Lutu da ta annabi Shu'aib da abin da mutanen suka yi da irin dambara su da aka yi shine Allah ya faɗi wannan ce fa wancan mutane da suka da aka halaka a baya a tarihi ba fa zalunta su akai ba su ne sarkan gare adalci akai musu sannan kuma na uku bayyana falalar Allah game da mummune wajen ba su lada domin da aka halaka da mutanen annabi lutu sai su aka tsamar da annabi lutu da wanda suka imani da shi Allah sai illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika najzi man shakar sai zurriyar gidan annabi annabi lutu ko sai iyalan annabi lutu su kadai ne azaba bata same su ba su kan najjaynahum bi sahar mun tsamar da su daga fada cikin azaba bi sahar lokacin asubahi shine sahar ni'imatan min indina wannan ni'ima ce daga gare mu kazalika najzi man shakar kamar haka muke sakawa wanda yayi godiya ga Allah idan an ce ala lut wato shi da mutanansa kenan duk lokacin da aka ce ala fulan to da shi da mutanansa kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al'azab shi fir'auna baya ciki shi ne makaran farko ai tuku da kafu kowa ku dauki wannan a matsayin kaida duk lokacin da aka ce aluwa ne to shi ma yana ciki amma idan aka faɗe shi kaɗai ba lalle bane ahalinsa sai ce amma in ce iyalinsa to hadda shi amma in shi kaɗai aka ambata ba lalle bane iyalinsa sai ga an fahimta ko yanzu azabar da Allah madaukakin sarki yawa karuna ya masa ne shi kaɗai ko da mutan gidansa shi kaɗai tunda sunansa kaɗai aka ba ce ba ahli qarun abinda Allah ce kawai fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda kaga shi kaɗai kitin kenan fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana min al-muntasirin wasu ba alladina tamannaw makanahu kaga da shi kada yake magana na'am sai kuma bayyana wato lallashin annabi tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kisa akwai lallashin annabi da bashi hakuri amma asabahu min almukazzibin dangane da abin da ya same shi na cutarwa daga masu kareta shi almukazzibina lahu inda Allah ya ce wa in yukazzibuka faqad kazzaba allazina min qablihim karka damu dan sun kareta kai baka ga suka kareta ba wato abu idan ya shafi mutane da yawa sai ka ji baya damunka amma in ya shafi kai kadai ya fi damunka abu zai masa zafi inda shi kadai aka taba karyatawa amma tun da yaji an taba karyata wani sai ji shi ma nashi da dan sauki kenan kamar yadda laraba suke cewa al-musibatu idza ammat khaffat ko musiba in ta shafi kowa da kowa to sai ta zama yar kadan amma idza khaffat ishtaddat in ko ta kebance kai kadai sai ka ta fi wahala yanzu mutum ya fito ya zai ce wallahi yunwa nake ji kace yunwa ni ko sai kamar yanzu na karya sai wannan magana ta sai ta kara ma yunwa amma idan ya ce wallahi yunwa nake ji sai kai da sauki ma aini tun ɗazunan gurin da kyar a daddafa nake sai ka je yunwar ka kira dan sauki sauki psychologically haka wani kira sauki tasliya wa in yukazzibuka faqad kazzaba allazina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir manzanni sun zo kuma an kareta su sun zo wa mutanensu da hujjoji da littafi da kuma littafi mai haske azubar dai shine littafi alkitabul mudawwil littafi mai haske ya halatta ya atafin abu akan abu idan lafazi ya sha man koda ma'ana tana komawa daya kamar da Allah ce wa za'ati na musul kitaba wal furqana la'allakum tahtadun kaga alkitab din shine alfurqan alfurqan din shine alkitab amma jaz al atafu li tagayurin fil lafzi wa in kana al ma'ana muttahidan tunda lafazi ya sha man koda ma'ana daya ta ya halatta ya atafin daya kan daya azubur shine dai alkitabul munir ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير sannan muka daji kafirai da azaba duba ka ga yaya karshen azaban mu ta kasance a kansu sai ko mai targhibul mu'minin خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من, من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سادسا تحذير الكافرين من من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآل وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله cikin hikimomi kwadaitar da mummunai dangane da yin imani da kuma tabbatuwa kan imanin da ƙara ƙarfafa imanin idan har suka san cewa wato mummunai na da da suka yi imanin sun samu tsira kuma sun samu taimakon Allah yayin da aka umarce su da yin jihadi suka idan Allah ce fasta jamna lahu wa najjaynahu min al-gham to dan karka dauka abin yake bance annabawa kadai ko waɗancan da suka wuce baya tarihi kadai sai ce wa kazalika nunjil mu'minin ka ka samu fa'ida a cikin kasar cewa kai ma in kai imani wannan shine sakamakon ka tunda an ce haka za a saka mu mulai kamar kuma yadda ce wa laqad arsalna min qawlika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hikima ta shida tahzirul kafirin min al-istimrar fi kufrihim jan kunnan kafirai su dina dogewa akan kafirci tunda Allah ya ce afalam yasuru fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qawlihim sai tafiya ban kasa mana su ga yadda akibar wanda suke kafin su ta zama dammar Allahu alaihim Allah ya dammara gidajensu a kansu walil kafirin amsaluha kafirin da suka rige suma baya tarihi wannan azaban najiran su kaga zama jan kunne kenan na bakwai isbatu risalatin nabi sallallahu alaihi wa sallam tabbatar da manzancin annabi fa inna akhbar al umam as-sabiqa la ya'lamuha illa Allah domin labarin mutanen da suka wuce baya ai ba wanda ya san wannan labarin sai Allah tunda Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kuma yace alam yatikum naba'u allazina min qablikum qawmi nuhin wa adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah to tunda manzo Allah ya kawo labarin da la ya'lamuhu illa Allah wannan ya nuna wa ya sanar da shi Allah ya sanar da shi ashe annabi ne da gaske manzo ne da gaske ba wai kirkiro waye da kansa ba
تكرار القصص من القصص من القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل مثل مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر, وذكر, وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها ثانيا توكيل تلك القصة
لتثبت في قلوب لتثبت في قلوب الناس ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية والأكس فيما أتى في الصور المدنية رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض
maimaita kissa maimaita kissa a cikin alkur'ani kissoshi kashi biyu ne akwai wanda kawai sau ɗaya aka ambace ta kamar kissar luqman da kissar ashabul kahfi duk wannan sau ɗaya aka ambace ta waɗansu malamai sun ce da kissar annabi yusuf domin kissar annabi yusuf in dai kissar ce ba wai sunan yusuf din ba ba inda take ce cikin suratul yusuf din kuma abun mamaki tana ɗaya daga cikin kissoshi mafi tsawo kuma aka tara fayafayanta gaba ɗaya a cikin sura guda sabanin waɗansu kissoshin da suke an rarraba sasannin su a waɗansu surori daban-daban to wannan yana daga cikin miza na kisar annabi yusuf ya sama Allah buɗe ta nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qawlihi min al-ghafilin aka ce iz qala yusuf aka ci gaba da bayanin ta akwai mu'jizan qur'ani a cikin kisar mai ban kaye sosai da sosai to kisa ta biyu ita ce wadda aka maimaita wadda aka ambace ta sama da so daya wannan gurgudan yadda maslaha ko bukata ta nuna sannan kuma wani gurin a kawo ta da tsawon lokacin a kawo ta a gazarce walli da shidda kuma takan sha bamban wani lokacin ka ji uslubin da aka amfani da shi mai taushi ne wani lokacin mai tsanani sannan wa zikru ba'd jawani bil qissa fi mawdi'in duna akhar wani lokacin a ambace wani sashi a nan a can ba za a ambace shi ba a can kuma a ambace abin da nan ba za a ambace shi ba to a takaice da me hikimar mai ta kissa shine yace daga cikin hikimomin akwai bayyana muhimmancin kissa domin kissa ba ta da muhimmanci da yawa sai ambace ta kawai a gadarta kuma sau ɗaya shikenan amma tunda an maimaita ta wurare daban-daban ya nuna akwai mai muhimmancin ta la'anna takrarha yadullu ala inayati biha na biyu karfafa ita kissa ta tabbata a cikin zukatan mutane na uku kiyaye halin waɗanda ake ba labarin kissa dan mutane halin da suke ciki a Makka ya sha bamban da halin da suke ciki a Madina shi yasa ce walidhalika walihadha tajidul ijaza wa shiddata ghaliban fima ata min al-qisas fi surah al-makkiyah galibi kisa a gazarce da kuma usulubi mai karfi shine abin da ake samu a kisoshin da suka zo a makka wal aksu fima ata fi surul madaniya amma kisa ta zanto mai tsawo kuma usulubi mai laushi shine abin da ya fi faruwa a surorin madina an gane ko saboda a makka akwai mu'anidun masu taurin kai waɗanda suna buƙatar usulubi mai karfi da magana mai kaushi haka kuma ba sai an tsaya ana taurin dogon bayani ba magana ce ta fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastagisu yughasu kaga sun turka shi makiya ce bima in kalmu yashmul wujuh bi'sa sharab wa sa'ad murtafaqa kaga usulubi ne dukkan shi mai karfi haka wannan sannan kuma abu na hudu bayanu balagatul qur'ani fi zuhuri hadhihi alqisas ala hadha alwajhi wa dhaka alwajhi ala ma taktabihi alhal wato akwai balaga ta alqur'ani ta yadda kissar za ta zo a nan ta wata fuska a can ta zo ta wata fuska daban gurgurdai da hali ya nuna zuhur sadiq alquran kuma a cikin haka akwai bayyana bayyanar gaskiyar alqur'ani cewa daga wajen Allah ne domin ya kissa ta zo ta salo daban-daban amma kuma babu tanakudi a cikin ta ko kai kadai ka bada labari in kai ka rubuta shi wata rana in zaka rubuta shi sai ka ji kayi takadimu ta kai kana kon gaba kon baya labarin fa kake kiro shi to amma ne tunda wahayi ne daga Allah sai zanto komai yadda yake a can haka yake a can gurin ba a samu wani tanakudi ba al-isra'iliyat al-isra'iliyat ina ga sauran zamu tafi a gurguje dai kawai mu sauke dan sharhi kadan kadan haka ci gaba الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلائق على إسبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون abin da ake kira isra'iliya daga ka'idan islahi na malamai shine dukkan kisar da aka jingina wa yahudawa ko kirista to sai dai ghalabatul istimal yawan amfani da wannan usulubin na yau da gobe ya fi rinjayar da janibin yahudu sama da janibin kirista don su yahudawa su ne malamai to da haka aka fi samun kisoshi a wajensu ko na ƙarya ko na gaskiya ina fata fahimta amma kirista jahilai ne saboda haka su kawai jira suke a faɗa musu su bi ba malamai bane ba shi yasa kafin ka samu kissa guda ɗaya a wurin kirista sai ka samu goma a wajen yahudi amma idan an ce isra'iliya da ya shafe su duka su biyun to sai dai galibi kuma zaka samu na yahudawa sun fi yawa to shine malam ce sun kasu kashi uku farko wanda qur'ani ya tabbatar ya nuna gaskiyar ta ga kissar tana wurin su kuma amma gashi qur'ani ya tabbatar da gaskiyar ta kaga wannan sai a karba shine buga misali da hadisin abdullahi dan mas'ud sai da wani malami cikin malaman yahudawa zo wajen manzon Allah ya ce ga abin da muke samu inna najidu muna samu a rubuce yana nufin a cikin littafin da ke hannunmu an Allah ya ja'ala samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in wa shajar ala isba ubangiji zai sanya sammai gaba daya akan dan yatsa daya kasai akan dan yatsa daya sannan itatuwan duniya akan dan yatsa daya wal ma'a wasara ruwa da kuma fadin kasar duniya ala isba'in ma akan dan yatsa daya wasa'ir wasa'ir khalaqi ala isba'in dukkan halittu kuma kan dan yatsa daya fa yaqulu sannan sai ce anal maliku ne ne mai mulki haka muka gani a rubuce a littafin me zaka ce fadahika annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta badat nawajiz sai manzon Allah ya fashe da dariya har sai da hakoransa suka bayyana tasdiqan li qawl al-habari dan gaskata abincin da malamin yahuda ya faɗa cewa abin nan yana daga cikin wahayin da basu rikitar ba daidai ne wannan wahayi ne daga Allah ثم قرأ رسول الله دم الله يقول بيان وجه قصة كرنت فإن الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون kaga yace kafirai ba su girmama Allah ba girman da ya kamata su bashi wal ardu jami'an qabdatuhu kasa gaba ɗayan ta damkarsa ce shi Allah yawmal qiyama ranar tashin kiyama was samawati matawiyatun bi yamini sammai gaba ɗaya suna linke ne a damansa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wannan aya da wannan hadisi suna nuna sufantuwar Allah da hannu sannan suna nuna sufantuwar Allah da mai yatsu to dukan wannan sai dai mutum ya imani da shi yadda qur'ani yadda hadisi ya faɗa amma kar mutum ya kokarin bayyana yadda hannun ko yadda dan yatsan yake sannan kuma dole mutum ya dauka fa da hannun da in yatsan duk ba su yi kama da na kowane halitta ba saboda laysa ka mislihi shay'un huwa sabil basir amma mutum ya yi kokarin tawilin su to wannan shine abin da bai dace ba na'am wannan kaga kissa ce wadda manzo Allah ya gaskata dan haka dole mutum ya yarda da ita kenan duk da cewa masdarinta wato daga hannun Yahudawa ne نعم الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم نبي سينا ابن مسلم شيبادة شيدة قريسة kamar hadisi ya tabbata cikin bukhari daga jabir yahudawa suna da aqidar cewa idza jama'a hamin wara'iha mutum idan ya sadu da matarsa ta baya ja al waladu ahwal in an samu dan a wannan sador to dan zai zama irin mai halala garki shine ahwal sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa nisa'ukum hasulakum fatwarsakum an dashi matan ku gonakin ku ne ku sadu da su ta inda duk kuke so ko ta gaba ko ta baya manzo Allah kuma ya ƙara bayani yace matukar mutum zai sadu da mace ta farjinta ba ta rade bane ba sai in ta gabanta ko ta gaba ko ta baya ko ta tsaye ko ta kwance ko ta zaune ko ta goho ko ta menene matukar dai gabansa zai shiga cikin farjinta ne wannan shine abin da ake nufi fa su harsa kuma Allah shi to to kaga wannan sai ya kare ta wancan su ko yahuda ko da mutum zai sadu da ita farjinta wai ba sai da ya biyo ta baya ba da idan an samu da zai zama mai halal garki to kaga wannan aqida ce tasu da take cikin littafin su kaga ya nuna ba wahayi bane tunda manzo Allah ya kare ta wannan to saboda haka mutum ba zai zuci wannan ba sai kuma sai na uku salisu ma lam yuqirruhu al-islam wa lam yunkirhu ma lam yuqirruhu al-islam
ma lam dan me zaka ce yuqirruhu yuqirra اتق الله يا شيخ
ما لم يقره الاسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى اليكم ولا ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى لم يخشى إذا لم يخش محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري kashi na uku shine abin da musulunci bai tabbatar da fa yajibu tawaqquf bihi to irin wannan tawaqqufi zaka yi in ka karanta kissa makamancin wannan saboda mai saboda bukhari ya rawaito hadisi daga abu huraira mai ce manzo Allah ce Abu Hurairah yace kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya wa yafassiruna bil arabiyya wato yahudawa suna karanta at-taura da yaran na ibraniyanci su fassara ta da larabci ga musulmi li ahlul islam sai manzo Allah ce la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukazzibu kar ku kare ta su kar ku gaskata su wato kaga wannan ya shafi cikin abin da baka gane karyarsa ko gaskiyarsa ba kenan don in ka gane gaskiyarsa zaka bi kawalan wahidan kamar yadda muka karanta da in kuma ka gane karyarsa kuma zaka kalubalance shi amma duk abin da ba gane ba to shine zaka mu'amalance shi da wannan hadisi ko qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum walakin tahaddatha bi hadha an-naw mala yace labarta irin wannan kissa wanda mutum bai san karyarta ko gaskiyarta ba jaizun ya halata idan lam yukhsha mahzurun amma idan ba ji tsoron faruwar wani abin ki ba saboda mai liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi yace ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj cewa haddisu an bani isra'ila wala haras ko bayar da kisa da kuka samu wajen yahudawa ba wani damuwa ana nufin wato ko dai wadda ka san gaskiyarta ko kuma wadda baka san kareta ba ko da ko baka san gaskiyarta ba tunda yace wala haras an fahimta ko wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar amma fa duk wanda zai dauki ƙarya ya jingina mun da ganganci to ya nemi mazaunin sa a wuta wannan hadisi bukhari ya rawaito وغالب ما يروى وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه irin wannan kuma dama baya da wata fa'ida ma a cikin addini kar ma mutum ya tsaya wurin tafsiri na bata lokaci a kansa kamar a ce karan ashabul kafi fari ne ko baki ne ko ruwan kasa ne to in ka je sakamakon karshe na fari ne ko baki ne to kuma sai ya kara maka mai ko ya rage maka mai in ka jahilta ko kuma a ce a izil kuna aqlamahum ayyuhum yakful maryam wani irin alkalami ne na karfe ne ko na gamba ne kaga duk wannan ka gano irin alkalamin da suka amfani da shi wajen ƙuri'a dan waye zai tanki cewa shi zai neni zai karɓi reno na maryam kaga duk wannan baya da wani amfani ka gano wannan alkalamin da aka amfani da shi وأما سؤال أهل الكتاب وأما سؤال أهل الك... وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألوا أهل الكتاب
لا تسألوا كده لا تسألوا
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني ورو وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محبا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم جميل yace galibin abin da ake rawaitowa baya da fa'ida amma mutum ya zo ya tambayi ahlul kitab dangane da wani abu na addini wannan haramun ne ashe ko da kissa da aka ce mutum ya ji daga wajen ahlul kitab irin wanda aka yi izini ka sani ba ta shafi halal ko haram ba kissa ce kawai dan mutum ya ji labari ya more amma ba zai gina aqida ko halarci ko haramci akai ba to wannan ne kawai aka bada lafifi amma duk wani hukunci ba shi halatta ka tambaye su shine mutum ba zai tambaye su fa fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw takdhibu bi haqq idan har wa aw tukadhibu bi haqq imma dai ku gaskata ƙaryar da za su faɗa muku su faɗi ƙarya ku gaskata ko kuma su faɗi gaskiya kuma ku karyata an gane ko وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني inda a ce Musa yana nan raye a tsakankaninku ba abin da zai halatta gare shi face bi ni ba zai aiki da taura ba to shi wanda zai da tauran kansa in lokacin manzon Allah ne fa ba zai aiki da ita wato ballan na kuma ku ku tambayar waɗanda suke da wasu almajiransa ne sannan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas Allah shi kare da gare shi manzon Allah ce ya ma'ashara daga Abdullah dan Abbas yace ya ma'ashara al-muslimin kaifa tasaluna ahlul kitab an shay'in ya kuke tambayar wato ainihin ahlul kitab game da wani abu wa kitabukum allazi anzala Allah fihi anzala Allah ala nabiyikum ga littafin ku da Allah ya saukar kan annabin ku ahdasul akhbari billahi shine mafi sabuntar labarai tsakanin shi da ubangiji ma'ana shine da karshe kaga ya ya kowane littafi ya zama mai sabo littafin da ya gabace shi ya tsufa kafin zuwan sa kenan ya kuna da sabon littafi ku rinka tambayar tsofaffin littafan da suka wuce baya kamar haka yake so ya ce musu mahaban tsantsa ne fa shi babu wani garwaya a ciki lam ya shibba bai tsufa ba an gane ku wa kad haddathakum Allah anna ahlul kitabi kad baddalu Allah ya riga baku labarin ahlul kitab wato wannan ba zai zama lam ya shibba ba sai dai lam ya shibba da daurin ba din lam ya shibba domin shaba ba shine ya tsufa ba kaga zai zama yashibu yana tsufa shaiban shine tsufa a shaibu shine tsufa kaga fi lima zai insa shaba ya shibu a lam ya shib mahbar shine tsantsa lam ya shib bai tsufa ba an fahimta ko ko ba kai da bane daga kana abun nan kana su ce wasu ko na na dauke lin ba daga tsoha bane ba kai daga me ka dauke shi daga ya shubu misali da ya shubu sai misali bai shabahu ya shubu wani abu ne
to to eh mutum sauna dai ai tana da amfani ka ka dauka daga gaurayawa ne shaba ya shubu to ai wannan fili ne lazan ko muta'addi yawwa muta'addi ne shabahu ya shubuhu amma kaga shaba ya shibu shi ko lazim eh haka ne na ga na lazim idan idan ka kaddara shi a matsayin daga shaba ya shubu ne dole san fa'ili dole a samu fa'ili da mafa'uli ma yawwa amma idan ka kaddara shi a matsayin lazimi ne kawai fa'ili kake bukata ka kaddara ba ranka da kullum na kun ne gaskiya haka ne lam yashib lam yashib ne mahadan lam yashib وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا Allah ko ya baku labarin ahlul kitab sun sun garwaye littafin su caccanja shi wa katabu bi aidihim sun ma rubuta wani abin da hannayensu wa qalu huwa min indillahi sun ce daga Allah ne da yake rubihi sabanan kalila awala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi amma salatihim yanzu abin da kuke da shi na ilimi ba zai hana ku tambaye su ba ai ya kamata ilimin da ke wurin ku ya hana ku ku tambaye su wani abu yace fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum anil ladzi unzila ilaykum yace wallahi ban taba ganin wani yahudi ya zo yana tambayar ku ba ku amma ku sai ku je ku tambaye su dan me za ku je ku tambaye su ku ma'ana ku ne aula su zo su tambaye ku amma kuma sai ku je kuna tambaye su sai da abinda Abdullahi da Abbas kini to kana sa wannan mawqiful ulama min al-isra'ili mawqiful ulama min al-isra'iliyat اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء wato malamai matsayin su game da Isra'iliya ta sha bamban sun kasu kashi uku malaman tafsiri gashi nan zai bayanin kowane kashi da kuma matsayi da yadda suke فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري akwai wanda yake yawan kawo Isra'iliya amma ko ba yadda za a iya kawo sai ya kawo da sanadi حدثنا فلان قال حدثنا فلان har zuwa wanda ya rawaito kissa shi a fahimta sa tunda ya kawo sanadi to kharaja min uhdatiha yanzu shi bai zama abin tambaya ba kai da za ka karanta sanadi ka ga ya inganta ko bai inganta ba da kai aiki da shi shi dai ya riga ya gama da kai tunda ya baka sanadi kamar ibnu jarir tabari a cikin littafin jami'ul bayan an tawila al-qur'an daga nan fa ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل مثل حاطب ليل.
فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع kashi na biyu wanda ya yawaita kawo isra'iliyat wa zarrada hamil asanid sai dai kuma ya cire ba sanadi kawai sai ce an kabul ahbar ya ce kaza an wane ne kawai ya cire sanadin galiban wannan shi ya furin jayi fa kan hatib alayl wannan sai zama kamar mai zuwa ciyawar dare ko mai zuwa itacen dare a san mai zuwa itacen dare ba bambance tsakanin ciyawa da kan maciji duk zai haɗu ya to wato malamai sukan cewa mutum hatib alayl idan ya zanto a cikin ilimin sa ba ya rarrabe tsakanin abin da ya inganta don da bai inganta ba duk abin da ya karanta littafi sai faɗa shi a wurinsa da abin da ya gani a durratun nasu shi da wanda ya gani cikin sahih bukhari kima su daya kowanne littafi ya faɗa shikenan sai faɗa to wannan hatibul lail kenan مثل البغوي كبر الامام البغوي الذي قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن تفسيره وان ابن تيميه ya faɗa game da littafin sa cewa innahu muktasarun min as-sa'labi tafsirin bagawi kamar yayo ikhtisarin sa ne daga tafsirin sa'labi lakinnahu sanahu an al-ahadith al-mawdu'a sai dai yayi kokarin nashin ya tace shi ya kare shi daga hadisai mawdu'ai da kuma ra'ayoyi na bid'a wa qala anna sa'labi amma ibn taymiya game da sa'labi ko abin da yace innahu hatibul layl yace sa'labi ai mai itacen dare ne yanqulu ma wajada fi kutub tafsir duk abin da ya rubuta a littafin tafsiri kawai sai ya dauka ya rawaito min sahihin wa da'ifin wa mawdu' da sahihi da da'ifi da mawdu'i duk kawai shi faɗa ba iya tantancewa to kaga a cikin masu tafsiri akwai wanda wannan matsayin suke yanzu kaga tafsirin sa'alabi idan ka ganshi to ka san ga abin da yake ciki ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف او الانكار مثل ابن كثير daga cikin su kuma akwai wanda suna da tsarin za su kawo isra'iliyat amma wa ta'aqqaba al-ba'd minha waɗansu daga cikin isra'iliyat din bayan ya kawo su sai ya magana akan su ya bi diddigin su ya ce wannan ba su inganta ba wa ta'aqqaba al-ba'd mimma zakarahu sai ga bayan abin da ya ambata din bitta da'ifi ya da'ifantar da su aul inkari kuma ya inkarin su wannan ibnu kasir ne yake da wannan manhajin cikin malaman tafsiri
قال في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا akwai wanda ya kai matuƙa wajen inkarin isra'iliyoyi